من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتدى معلم الحكمة وهادي الأمة صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wunin mai tarin alkhairi da albarka na alhamis daren juma'a sha ɗaya da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da shekara dari hudu da shekara arba'in da biyar wanda ya dace da ashirin da ɗaya da watan uku watan maris miladiya dubu biyu da ashirin da hudu idan tarihi ya inganta ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallacin mai tarin alkhairi da albarka na darul hadith da yake wannan unguwa ta tsimitau a wannan ƙasitaccen gari na tawa a wannan ƙasa ta Nijar wanda yau shi ne darasinmu na sha ɗaya a jerin darussan tafsirin alkur'ani mai girma muna nan a cikin tsoratu shura wanda a jiya mun fassara aya ta 27 fadin Allah subhanahu wa ta'ala ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير إذا الله سبحانه وتعالى يا قدركم يا يرداكم يا أمن تيمنا يوضع مفسر آية بداؤك آية 28 da 29 da kuma aya ta 30 in Allah ya kaddara harama sai Allah yake cewa
هو الذي ينزل الغيث من بعد ما ظننته وينشر رحمته وهو الولي
ubangiji subhanahu wata'ala ke cewa wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwa al-waliyyu al-hamid Allah yace wa huwa alladhi shi Allah shine wanda yunazzilu al-ghaytha yake sabkar da ruwan sama ba'da ma qanatu bayan mutane sun yanke kauna daga wannan ruwan bayan ƙasa ta bushe ba alamun ruwa a kai wayan shuru rahmata sai Allah ya yada watan rahmarsa ma'ana ruwan sama wa huwal waliyul hamid ubangiji subhanahu wata'ala shine alwaliyu wanda yake jibintan lamurran bayinsa nagartattu sannan kuma alhamid wanda ya cancanta da a gode ma bisa ni'imomin da ya yi wa bayansa. Allah subhanahu wa ta'ala yana karantar da mu wani sako mai girma a wannan ayar game da malaman tafsiri suka fada idan muka ɗauki wannan ayar Allah ce wa huwa allazi yunazzilul ghaitha shi Allah shine wanda yake banta ya ciratu da saukar da ruwan sama ma'ana ba wani ubangiji ba wani a duniya da ya jibinci sabkar da ruwan sama duk yadda gwamnati da kai da girma da mutum ya kai da mulki da kasaita akwai abin da baya da iko a kansa na daga cikin abin da babu wata gwamnati a duniya da take da mallakinsa shi ne sabkar da ruwan sama shi Allah shi shi kadai shi ne wanda yake sabkar da alghayb idan aka ce alghai ana nihin almabaru ruwan sama amfanin ruwan sama da Allah ke sabtarwa bai tsaya ba da iyan annabi adam kadai yana amfani ne wa ita karan kanta ƙasa haka kuma ruwan sama amfani ne wa mutane da kuma dabbobin da Allah ya shigida a doron ƙasar nan jama'a mun fahimta to Allah shine wanda ya kadaita kuma alama ce daga cikin alamomin da ake gane girman Allah da kuma allantaka ta Allah subhanahu wataala shi Allah shi yake wannan Allah ce min ba'di ma qadatu bayan sun yanke kauna mutane sun yanke sun sun fidda tambaha game da ruwan sama kamar ba za a yi ba to sai Allah subhanahu wataala cikin tsarinsa da hikimarsa da buwayarsa sai Allah ya sabkar da wa'annan ruwan wayan shuru rahmatahu kuma Allah ya yada rahamarsa wa halittarsa ma'anar rahama a nan ana nufin alghaisu sai Allah ya yada ruwan sama da suke sabka daga cikin daga girajizai wannan ba shakka jimalin suka ce ayatin الدالة على إذمته ووحدانيته وقدرته جل أولاه آيات daga cikin ayoyi da Allah yake banta da su da suke nuna cewa shi Allah shine al-ahad as-samad shi shi kadai ne kuma abinda kowa yake da bukatuwa gare sa kuma shine wanda ya cancanta abota ma ayoyi da dama suna tabbatar da wannan abun kuma yana karkar cewa a wannan ayar za mu fahimci cewa Allah subhanahu wa ta'ala tabbat kamar da ke rayar da ƙasa bayan ta mutu ta bushe ta ƙeƙashe Allah idan ya zubo ruwan sai ƙasar kuma ta yi ɗanyi ta fitar da cawa to haka Allah subhanahu wa ta'ala zai rayar da matattu alamar ruwan sama ko sabkar ruwan sama a doron ƙasa na daga cikin abin da ake iya fahimta a kai cewa ubangiji mai iko ne akan ya medo halitta bayan ta mutu tunda ƙasa idan ta bushe ba kyawa a kanta amma dalilin ruwan sama da Allah yake kwararowa sai da sam ƙasar ta ta sauya ta canza ta rikide a ƙasar ta rikide ta ɗauki wata kala ta daban kuma watan kalar ita kasan ya canza to ba shakka sabkar ruwan sama kamar da ƙur'ani ya tabbatar na daga cikin ayoyi da su ake gane girman Allah kuma aya ce take tabbatar da cewa za a yi tashin alkiyama a fusilat daidai aya 39 Allah ya tabbatar da wannan Allah ya ce wa min ayatihi annaka tara al-ardha khashi'a fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير الله يتي ومن آياته na daga cikin ayoyi da ake gane girman Allah da kuma cancantar bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala annaka taral arda khashi'a kai ne karatu ka ga ƙasa busasshiya ta kekashe fa idza anzalna alaiha alma'a idan musu Allah muka sabkar da ruwan sama a kanta ihtazzat sai kasar ta girgiza a ciki ƙwayoyin halittarta sai su girgiza wa rabat kuma ta fitar da tsirrai wa ambatat min kulli zawj a wannan a cikin suratul hajj kenan wa ambatat min kulli zawjin bahij a hajj kenan ko anan fusla take cewa innal ladhi fa idza anzalna 'alayha al-ma'a tazzat wa rabat tace innal ladhi ahyaha tabbas wanda ya rayar da kasan nan bayan ta mutu Allah ce la muhyil mauta wallahi shi zai rayar da halittu jama'a mun fahimta wanda ya rayar da kasa bayan ta mutu ta kekashe aka samu sauyi kai tsaye na fitar ciyawa da kuma ɗaukar wani yanayi na musamman da iska na musamman Allah ce lamuhil mauta wallahi shi zai rayar da matattu sai ce inna huwa ala kulli shay'in qadir ubangiji mai iko ne akan dukkanin komai a rayuwa ba wani abu da ya gagari Allah subhanahu wata'ala haka Allah yake cewa a suratul fatir wallahu alladhi arsala ar-riyaha fatusiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyit fa ahayna bihi al-ardha ba'da mawtiha kadhalika an-nushur Allah ce wallahu alladhi ubangiji shine wanda arsala ar-riyaha yake turo da iska fatusiru sahaban sai ta watan ta motsar da giragizai fasukunahu sai ruwan su sabko sai Allah sai muka shayar da shi ila baladin mayyitin zuwa ga kasar da take matatta kasa busasshiya ta kekashe fa ahyayna bihi al-arda sai muka rayar da kasa bayan ta mutu sai ce kazalika kazalika nushur yadda kaga Allah ya duki ƙasa da ruwan sama ta tsorar da halittu shuka daban-daban to haka Allah subhanahu wa ta'ala zai fitar da halittun da ke cikin kaburra jama'a mun fahimta allati anna sababana alma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa fa anbatana fiha habba wa 'inaban wa qadiba wa zaytunan wa nakhla sai wa hada'iqa ghulba wa fakihatan wa abba ashace mata'an lakum wa li al'amikum ta kasabtar da ruwan sama al'amari ne na Allah kuma alama ce da ke nuna maka cewa in fa ka mutu wallahi sai an tayar da kai jama'a mun fahimta ba shakka duk wanda ya mutu ubangiji subhanahu wataala sai ya tayar da shi sannan kuma ai tayar da dan annabi adam abane mai sauki kamar da Allah ce da khalqus samawati wal ard akbar min khalqin nas halittar sama da ƙasa halittar sama da ƙasa ta fi wuya in ma za a ce an wahala to sama da ƙasa ta fi wuya wajen halitta bisa da halittar dan annabi adam jama'a mun fahimta ba shakka da ba shakka dan annabi adam sai an tashi sai an an bushe kafarna kuma sai kowa sai kowa ya tashi sai Allah ce wa huwa al-waliyyu shi Allah shine allazi yatawalla ibadahu bi ihsanihi shine wanda yake jibintar bayinsa nagartatu da kyautata musu Allah yana kyautata wa bayinsa da kuma falalarsa da rahamarsa sannan kuma wa huwa alwaliyul hamid kuma shine wanda ya cancanta ai almahmudu shayabo wanda ya kamata a yaba ba a kowane lokaci a kowane harshe kuma a kowane wuri ya dace a yaba ma Allah subhanahu wataala halittar ka kai karan kanka akwai abun da kira cewa Allah ya cancanci godiya idan ka dubi saman nan ka cankalo cewa Allah ya cancanta da da a gode masa isa yadda Allah yake zuwa muna da ruwa wanda ba wanda ke yin wannan abun sai shi subhanahu wata'ala sai Allah ya ce ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير Ubangiji subhanahu wa ta'ala ومن آياته na daga cikin ayoyin Allah addallatu ala ismatihi wa qudratihi wa sultanihi masu nuna girman Allah subhanahu wa ta'ala da kuma girman mulkin Allah da girman kudura ta Allah subhanahu wa ta'ala khalqus samawati halittar sammai guda bakwai wal ardi da kuma ƙasa guda bakwai halittar sama alama ce daga cikin alamu masu nuna a watan girma na Allah subhanahu wata'ala jama'a mun fahimta ba shakka duk wanda zai kalli sama ya san da cewa akwai wanda ya samar da ita to shi Allah shine wanda ya samar da ita samar da sama kuma na daga cikin abin da ya kamata mutum ya fahimci cewa ubangi subhanahu wata'ala a wato shi ya cancanta da da abota masa dukkanin kafare na duniya duk inda suke sun yarda sun miƙa wuya sun sallama kuma sun ba da ci akan cewa sama da ƙasa halitta ce ta Allah subhanahu wata'ala ba wani kafiri a duniya tun daga farko har ƙarshe da zai yarda ya yi ikirarin cewa shi ne ya samar da sama duk wawancin wawa duk sakarcin sakare duk rashin hankalin mahaukaci ba zai danganta halittar sama da kansa ba wannan kafare ma sun yarda wannan masu tsaurin kai na baya ba ma na yanzu ba wanda rashin kunya ce da koshi take ta suna kafircin na bayan kafirai ne tsantsan asalin kafiran amma wallahi sun ba da ci game da halitta ta sama sun yarda Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda ya halitti sama kuma ba wanda ya taimaka ma Allah subhanahu wa ta'ala game da halittar samai guda bakwai jama'a mun fahimta to Allah ce na daga cikin ayoyi da ake gane girman shi Allah subhanahu wa ta'ala da kuma kudura tasa da girman mulkinsa kai gasar sarkin da zai samar da sama to al'amari mai girma ne kuma kalibe da sama take da fadi take da girma kuma take da kabri da Allah ya tsara ta kuma baka taba jin ba an ce wani abu na matsala ya same ta da yadda ba za a kera gida duk yadda za a tsara a tsara wani gini in ka ba su shekara goma za ka ga an yi wanda ya isa kyawu haka ne duk yadda za a gina gida shekara goma wannan gidan zai bukaci ababai kamar haka zai bukaci a canza masa benci zai bukata ga wani wuri yaran tartse ya dan samu matsala zaga abinda aka sanya cikin gidan wasu kayan an riga an wuce an wuce su an dena yayin su a duniya akwai bukatar a sabunta wannan abin amma tun da ka taso saman nan tana nan a inda take kun ba a taba samun matsala ba game da wannan samar baka taba jin wata gwamnati ce ta ba ta bukatar wannan sama ba ta canzar da ita hakan Allah ya tsara kayansa haka kuma ake tafiya kuma kowa na da bukata da ita domin akwai abin da duk duniya kowa na bukata da shi kuma a tsarin Allah ne sai Allah ya sanya mana dare da wuni kuma a sab dare da wuni suna da alaka da sama domin ranar tana a sama wata yana a sama kaga idan dare ya zo to ranar za ta tafi sai watan wata ya tsaya to sai Allah ya tambaya ga su kafiran wasu kangare wa Allah subhanahu wataala in ja'ala Allahu alaikum al-laila sarmadan man ilahun ghayru Allah ya'tikum bidiya in ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya muku dare ya miƙe har abada Allah ya ce kada rana ta kuskura ta fito Allah ya tambaya wai shin akwai wani ubangiji a duniya da zai ka muku haske na rana jama'a akwai shi wallahi babu shi ba shi yanzu wanda suka yi yawon tafiye-tafiye a duniya za su ga akwai wuraren da za a haska wani za a haska wani wani wata fitila da take tun a ce kilo kaza kana hango wannan abun kana hango wannan hasken amma yau da gobe malam a kwana a tashi sai a wayi gari wannan hasken ya lalace yanzu don Allah a shekara so na kake sake a kulkin gidanka a shekara so na kake canza amfulkin gidanka a shekara shagonka so na yake buge amful wala Allah wutar a maido wutar ta yi karfi ta buge sa wala Allah kuma wutar ta kasa isassa haka ne to amma ka dibi saman ba a taba samun matsala kaga ranan nan hasken da Allah ya kaddara ta bayar an sami matsala ba hatta kai yanzu fa an kirkira abinda yana amfani da hasken rana nan daga mafa malam sai kaga motoci ba yanzu an yi mota mai aiki mota mai aiki da hasken rana tana aiki ne tana caji ne da hasken rana da rana kawai rana ke ba ta hasken shine caji take yi da dare kuma tana da abin da ke rike wannan zafin na rana kuma da shi za ta cigaba da amfani da dare kaga duka wannan na ya kamata a ce ka fahimci girma na na Allah subhanahu wataala sai Allah ce wa ma baffa fihi ma da kuma irin abin da Allah subhanahu wataala ya yada ya sanya fihi ma a cikin su ashe kaga a wannan ayar akwai nuna cewa saman nan tana cike da halittu haka ƙasa tana cike da halittu akwai halittu da suke cikin sama kuma akwai halittu suke cikin ƙasa da Allah ce wa ma baffa fihima da irin abun da Allah ya sanya a cikinsu to me Allah ya sanya a cikin sammai da kasai Allah ya sanya cikin sama akwai mala'iku halitta ce mai zaman kanta jinsi ne nasu da Allah ya ware kuma mala'ikun nan ba wani da ya san adadin mala'iku a duniya kuma ya'lamu junuda rabbika illa hu ba wani wanda ya san adadin mala'iku kai ko a hankalce yanzu adadin sanin mutanen sanin mutanen duniya ba ai ba kingawa ba ake ana estimation ne ana kiyas ne sai a ce mutanen duniya sun kai miliyar kaza a ƙarshen ƙarshen na dai karanta an ce mutanen duniya miliyar bakwai ne da wasu miliyankin ne a sama na wanta an sama duka duniyar ba ta yi miliyar takwas ba a bitan mutanen suke rayuwa miliyar bakwai ne to kaddara a ce miliyar takwas ne mutane to kowane mutum akwai malaka guda biyu tare da shi kaga daga nan malaku sun linka sun linka mutane to sannan kuma kowace sama akwai mala'ikun da Allah ya sanya mata a cikinta wanda ba wanda ya san adadinsu sai Allah subhanahu wata'ala abinda ake da bukata shine kawai kai imani da waɗannan mala'ikun bayu ne na Allah kuma suna tafiya ne a tsarin da Allah ya tsara musu jama'a mun fahimta to kaga sama akwai mala'iku su da'a suke wa Allah subhanahu wataala dan Allah ya yi shirin cewa bal ibadun mukramun kuma ce la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun su ba su taba saba ba Allah ba Allah bai taba cewa ayi ba su ce ba za mu yi ba Allah bai taba cewa su bari ba su ce ba za su bari ba abinda Allah ya ce su yi shi suke aiwatarwa abinda Allah ya hana su suke hannu da shi to a duniya kuma sai Allah ya sanya daga cikin jinsin halittu akwai mutane akwai dabbobi akwai aljannu akwai kwari akwai wata halittar ma da ba wanda ya santa sai shi ubangi subhanahu wata'ala kaga Allah ya yada kuma sai Allah ya sanya wannan tsarin wa'annan halittun daban-daban Allah ya yi ashkali halittar daban-daban ne kaga halittar mutane tana da bambanci da halittar dabba a cikin dabbobin ma kala-kala ne domin cikin a cikin dabba akwai mai tafiya a gol alari jilai a kan ƙafafu guda guda biyu irin rago da tinkiya da saniya da sa da sauransu da su zaki akwai wanda kuma ƙafa biyu gare su ko irin tsuntsaye akwai wanda ma bai da ƙafafun yana tafiya ne a kan cikinsa irmi maciji haka ne? kaga duka wannan halitta ce ta Allah subhanahu wa ta'ala akwai wanda shi fa'in tafiyar zashi kawai birkidawa ne yake yi kama mun fahimta ubangiji ya kai guri a cikin abin da yake halitta akwai abin da ma ba ta hiyar yake yi ba kuma fira yake yi haka Allah ya tsara sa kaga Allah ya sa su ashkari kuma kowace jinsin halitta da irin magana da su Allah ya tsara musu ba shakka yanzu tsuntsaye da suke suke kuka cikin kukan su akwai tasbihi akwai bauta wa Allah subhanahu wataala haka cikin mutane akwai zaka ga mutanen ma Allah ya bambanta yare daban-daban ne wannan yana wannan yare larabci yake wannan yana cinuwanci wannan kaza kowanne da yaren da yake yi sannan kuma sai Allah ya mutane daban-daban wasu dogaye wasu gajejeru wasu masu ƙiba wasu silala akwai wata ƙasar gabaɗe a duniya ita dukkan mutane silala ne ba su babbata da masu ƙiba ƙasar gabaɗaya a yanki ne da Allah ya zuba su gabaɗaya ƙasar duka yankin Allah ya su ɗan silala ne masu ƙiban ba sa samuwa a ciki kaga mutum da ƙiba zuwa yi kuma akwai wasu wuraren Allah sai ya yi su ɗan gajejeru a gande eh wasu wuraren yan gajejeru daga irin nan sai Allah ya takuda muna muna da dogaye muna da gajejeru muna da wasilala muna da bishibga hajji ka duk allah ya ba mu maza da mata muna da farare muna da bakake haka ne muna da kuma kafe ole wanda ba baki ba kuma ba ba fararen ba to duka wannan tsari ne babba fihi ma haka allah ya zuba su sai allah yake cewa wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir tare da wannan idan ubangi subhanahu wata'ala ya ga dama idan shi Allah subhanahu wata'ala ya ga dama akan tattare hada wa'annan halittun baki daya kadirun Allah ne iko ne ubangi subhanahu wata'ala zai tara mutanen farko da mutanen ƙarshe ba wata halitta a duniya da za ta da za a wayi gari kiyama bata zo babu ta Allah in ya sha'u in ya sha'o qadirun ala jam'ihi in ya ga dama zai tattara mutanen baki daya kuma zai yi zai yi tunda yace zai yi wallahi zai yi ba shakka za a hahadu na daga cikin abin da kafirai hankalin sai kasa kokawa shine yarda da cewa idan aka mutu Allah zai tara mutane wannan abin ya baiwa kafirai mamaki daga gurare da dama suna tambaya ko yanzu za a tayar da mu in muka mutu muka zama turda muka zama ƙasusunmu suka narki yanzu fa Allah zai tayar da mu ya ce bala ƙadiri na ala an musawiya banana ce musu Allah masu iko ne akan mu daidaita yatsu ƙasusun yatsu ɗan annabi adam yatsunka a bincike ya tabbatar a likitancin daga cikin ƙashi mafi ƙaranci a jikin mutu a kudin ƙashin yatsu kashin yatsu na cikin kashi mafi karanci a cikin jikin mutum sai Allah ce idan kana son ka fahimci abun ba zan canta yadda kai bake yatsun ka ma Allah ce kasusun da ke cikin yatsun Allah ce wallahi da mu dige ta su ba za mu yi kore ba to tashin kiyama a tayar da mutane a bane wanda tabbas la mahalata wallahi sai an yi kuma za a hadu a ina alkiyama وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمعوا إلا همسا يوم إذ يتبعون الداعي لا عوج له فرق آية كنقول يوم يتبعون الداعي لا عوج له ranar da za a yi kira kowanne zai bi mai kiran Allah zai sanya mala'ika da ya da ya kira farkon al'amarin shi ne mala'iku guda hudu Allah zai fara tayarwa akwai mala'iku guda hudu ko biyar wanda su ne ƙarshen mutu wanda za a kashe kuma su ne wanda za a fara tayarwa akwai mala'ika jibiri sayyidul mala'ika akwai mika'il akwai israfil sannan kuma akwai malikul maut wa'annan mala'iku guda hudu malar jabir su ne ƙarshen halittun da Allah zai karɓi rayuwarsu a doron ƙasar a duniya baki daya kuma su ne farkon abin da Allah zai fara tayarwa malaika jibril da mika'il da israfi da malikin maut za a tura duka a amso a rayuwar kowanne daga cikinsu shi kansa mai karɓar rayuwar allah zai karɓi rayuwarsa dama inda ma'amurhu idan a rada shai'an an ya kula lahukun fayaku in allah ya ga dama ya ce kazan wallahi an kare ka zama yanzu misali misali misali na hankali ko a mafalki malar jalib ba a taɓa tunanin ba a ƙasar nan a daidai wannan lokaci za a yi wani shugaban ƙasa mai suna cari wallahi ba a taɓa tunani ba ba wani mutum a duniya a wannan ƙasar da wajenta da hankalinsa ya ba sa cewa wai za a iya samu wani shugaban ƙasa mai suna cari jama ba ka bane amma a dare a rana tsaka da yake Allah ya ce kul da ce yana bukatar cani ya zan shugaban kasar Nijar abin maka gada kuli take kafin a zan a ce a yi a nusa cewa ya tabbata kusan wuni guda ake ba ba labari an yi ko ba a yi ba ana tattalin ɗarɗar haka ne amma da Allah ya kaddara ya ce fa abin ya tabbata kawai sai ka ji kuma labaru sun fito cewa ai an hambarar da shugaba kuma ya zama har aka kuma kira shi wai tsohon shugaba shi yanzu duniyar na mahukumi ta hankali wallahi abin ka taka a sadu dafa shi ke cewa tare da shi yake yana kula balma shi ne wanda ke kula da tsarinsa sai kuma Allah ya ce yau na gaji da ganin ka a matsayin shugaba yanzu wannan nake son naga shugaban kuma wallahi duk duniya ba wanda ya isa ya hana wannan abin ya faru tura sun yi iyayen su da yake al'amarin daga Allah ne ba tsarin kasar bace haka Allah ya so kuma dole a hakura in ma kace zaka bata bagiyan baki da kai wahala zaka yi shi al'amarin Allah in yazo babu wanda ya isa ya tunkudar da al'amarin to wayannan mala'iku kuma su za a fara tayarwa mala'ika israfil idan yayi busa duka za a mutu sannan kuma za yi wata busar da za a taso to idan aka ba sa kaho ya busa ta biyu to a ranar ne wanda zai fara fitowa shi da shugaban halitta annabi muhammad ana yin busa wanda zai fara kabari ya tsage ya fito shine shugaban halitta annabi muhammad annabin Allah yana fitowa saboda tausayin shugaban halitta da yadda yake son bayin Allah zai fara tambaya ummati ummati al'ummata al'ummata sai a ce manzon Allah ya haƙura takwana ba a fara ma abin nan ba mai yanzu ne aka fara fitowa kuma kai ne da ka fara fitowa daga nan za a fara fitowa mutane za su fito kowa zai tashi tsirara tsirarar da ka janci tsirarar za a tashi sai dai abun hankalin mutum da tashin hankali da mutum yake ciki da firgici na wannan ranar hankalinsa ba zai basa ba cewa a tsirarar yake ai idan ka ji ana saki-saki ba a kamu ba eh lokacin da mutum zai cin mushe ai bai ma san ya ci sa ba in kaga ana zaben abinci to ana cikin wadata ne akwai inda mutum ya taka to duk abin da ya samu ba komai ma nama ne haka ne idan kaga mutum yana tunanin kalar kaya ya haye ya kalli kansa da kaza wallahi cikin ni'ima yake amma an tashi kiyama kowa cikin firgici yake zaka ba wanda zai tunanin cewa wai a tsirara yake Aisha Allah ya kara mata yarda da annabin Allah ya ce Allah zai tada mutane a tsirara sannan kuma kowa zai tashi ne ba riga ba wando ba kaciya da aka yi kusa da gashinsa ta ce ya annabin Allah yanzu ga maza ga maza kuma tsirara annabin Allah ya ce wa aisha al'amarin ya girmama mutum ba zai iya gano ba a tsirara yake ba daga Allah zai tada mutane baki daya sai kuma Allah ya tara su guri guda kuma Allah ya kale kowa ba abin da za a ci kowa lokacin da Allah ya ga dama to lokacin za a karkade mutane a jin hisabi dan inda aka tashi ba nan bane za a yi hisabi za a karkade mutane ne a korasu a jin hisabi to a wannan lokacin ne za a baiwa kowa littafin abin da ya aiwatar kuma lokacin ne kowa zai aiko ko abin da ya aikata a duniya yahmiluna awzarahum kamila duk wanda ya laifi wallahi in aka tashi kiyama zai dauko zunubinsa wani ba zunubinsa girmansa ya kai masallacin nan kuma na rantsa da Allah sai ya rufe kaya babu mai ranar fa babu mai rage maka hanya ba mai agaza maka duk wannan agaji ya tashi da aiki idan wani shugaban da yake abin nan talaka kowa ta kai ne yake shi Allah ya samu wanda ya lafiya to idan aka zo aka taro a mahshar lokacin ne mutane sun shiga cikin wani yanayi za a nemi annabi adam da ya je ya ga Allah subhanahu wa ta'ala a farin ceto annabi adam ya ce wa mutane ina ni kaina ina neman kaina ba a yau dalili Allah ya yi duk abin da ya kamata amma na yi butulcewa Allah bisa cin itaciyar da Allah ya hana min ina jin tsoron haɗuwa ta da Allah subhanahu wa ta'ala izhabu ila ghairi yace ku je wajen wani na zaka sai a runguma a zo wajen annabi Ibrahim a zo wajen annabi Nuhu annabi Nuhu za a je gunsa a je wajen annabi Musa a je wajen annabi Isa ana zuwa gun shugaban halitta annabi Muhammad sai ce ana laha ana laha ni na cancanta da nayi ceto ni na cancanta da yi ceto annabin Allah ce sai na zo na tarar da Allah na zo gun Allah subhanahu wata'ala na yi sujuda wa Ubangiji na yabi Allah da sunan da ko da sunaye da duk duniya ba wani makhluki da ya taba yaban Allah da wannan sunayen sai Allah ya ce min ya annabi ya kai Muhammad daga kanka tambayi duk abin da kake so kuma nemi ceton duk wanda kake so an baka cetonsa sai annabin Allah ya ce ummati ummati Allah al'ummata al'ummata to a lokacin ne fa za a zo a fara hisabi wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffan wa ji'a yawma idin bi jahannam yawma idin yatadhakkaru al insanu wa anna lahu dhikra يقول يا ليتني ولا يوثق Allah ce waje a rabbuka wal malaku soffan soffa ubangijinka zai zo aina a hilin da za a yi isabi wal mala'ikatu da mala'iku soffan soffa damar za su zo da suna rike da al'arshin Allah wa ya hamilu arshen rabbika fauƙahun yau ma'izin samaniya to idan Allah subhanahu wa ta'ala ya zo sai Allah ce waji a yau ma'izin bi jahannam sai Allah ya sa a zo da jahannama zauwa za a yi da ita ba a nan ba'a za a zo ne da ita kowa sai ya ganta duk duniya waje a yau ma izin bi jahannam annabin Allah ce yi uta bi jahannama yau mal kiyamati ma'aha alfu zimamin ba a kulli zimamin saboda ya ci alfu mala'ika za a zo da jahannama a ranar tashin kiyama tare da ko jahannama akwai linzami guda dubu saba'in a linzami saba'in tare da kowane linzami akwai mala'ika dubu saba'in yana rike da ita linzami take da jahannama a jahannama mala'iku dubu saba'in ke rike da kowane linzami amma sai ce ya duru na hasuna janta ka dibi girman jahannama Allah ya kare mu tsalace waje a yau mai idin bi jahannam ya duru na ha a suna ja tana ja suna ja tana ja suna jan jahannama tana jan saboda ta karu ta mayyazu ne min al-ghaibi ta kusa da tsage saboda hushi inji Allah ta karu ta mayyazu min al-ghaibi kadan ne saura ta tsage ta barke saboda hushi to sai Allah ce waje a yawma idil bi jahannam yawma idil yatazakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra a ranar dan annabi adam zai tunani itina ina ma da aka yi min wa'azi aka ce na bar kaza na bar kaza na bar kaza na bar kaza na bari ina ma abin da aka ce nayi nayi kaza nayi nayi nayi Allah ce wa anna lahu dhikra am tunanin bai da amfani nadaman ba ta da amfani Allah ya kare Allah ya samu wani lafiya to ba shakka jama'a za a zuto a lokacin ne sai Allah subhanahu wa ta'ala zai sa a zo da ma'auni na gaskiya wal waznu yawmin al haqq a zo da ma'auni na gaskiya lokacin da kuma za a fara hisabi Allah zai layar da mutane za a yi sarkin ne a kewaye aljannu su su kewaye mutane sannan malaku su su kewaye aljannun to lokacin ne Allah zai fara hisabi za a kama ma'auni na gaskiya Allah zai kira kowannen mu kuma sai kowa ya zo wallahi ba kasan a nan duniya akwai wanda ya fi karfin doka in aka kira shi sai da shi tura abokakinsa haka ne shi ba zai ji da kansa ba to amma sannan silence duk girman ka wallahi ranke daɗe ranar wallahi sai ka karbi kira billahi lalli shi kansa a abokanka ta kansa yake wallahi don bai ma yarda bai ma son allah ya binkilo binciken cewa a duniya ya kare ka don sai an tada kaskin sai an yi hisabi allah ya rufa mana asiri to idan aka zo aka zo da jahannaman ne a lokacin jama'a annabin Allah ce ba wani ba wani mutum da mace ta haifa a duniya da zai iya tsayawa akan kafafuwansa kowa sai ya duka kowanne sai ya duka kullum mutum jafiya kowace al'umma tana zaune ba ta cinanta ba zai dokaka ba cinanta sun yi kadan akan su doke ka a wannan fa mutum yake kareta wannan duka labari wani dokan yake kawai labari ne ake bayarwa tare da Allah la malaka abin sai ya faru to ya rage garan da naka shine na san ni na tanada da wannan ranar mi zan ce wa Allah idan Allah ya kira ni zan tambaye ni abinda za a fara tambaya ta sallah shin sallan nan guda biyar ya na yi su na yi bisa ilimi na kiyaye lokaci ko na ci mutuncinta yau ba wani abu da musulmi suke walakantarwa a rayuwa kamar sallah wallahi wani ya shekarar talatin yana sallar nan amma hanyar zufatiyar ta kasa mai kowa a bakinsa kuma dalili bai zuwa makaranta kawai gani yake fanya kuma a haka so yake mutu shiga aljanna fatihan da shekara talatin kana sallah kuma abinda zai baka mamaki malam jami'in a shekarar nan talatin ba a taɓa wata rana da ta fito ta faɗa bikin kasuwa ba akwai wanda fa kai bai da lafiyar ma wallahi bai iya haƙura a gida sai ya fito bai da falahiya amma sai ya hito kasuwar ya zauna amma a ajandarsa gaba ɗaya babu zuwa makaranta to a irin wannan ranar ta kiyama zai ce ina ma a ce ni ma makarantar nan na je ina ma karatun nan mun yi saboda sallah ba fatiha biya amfaninta la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi aw taqra bi ummil kitabi babu sallar duk wanda bai fiye fatiha ba to ba fatiha ba ruku'in bai da kyau ba sujudan ma ga ta dai ana yi haka dai ake ta dukawa ana tashi Allah ya rufa mana asiri jama'a duka wannan karatun fa dan muna raye da ina da tashi kiyama ba wani karatu da za mutane wani wa'ad ba wani wa'ad za ya mutu kawai hisabi ne Allah ya samu wani lafiya Allah ta huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadirun shi Allah in ya ga dama akan ya hada mutane mai iko ne Allah ya dace da mu sai Allah ya ce
wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum fa bima kasabat aydikum wa ya'fu 'an kathir Allah ya ce wa ma asabakum min musiba fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer ubangiji ya ce wa ma asabakum wa ma asabakum duk abin da ya same ku ya ku mutane min musibatin na daga musiba idan ka ce al musiba shine wani abu da yake zo mutum sabanin dabi'a musiba wani abu da zai zo sabanin dabi'a yadda Allah ya dabi'antar da mutum sai wani abu ya kutsowar a rayuwarka to musiba ke nan to Allah ce fabi ma kasabat aydikum ku kuka jawo kawunan duk abin da ya same ka na musiba to Allah ce saboda abin da kuka aiwatar ne na zunubai da kuma sabon Allah subhanahu wataala wannan ayar inji malami ba ta ci karo ba da ayar da ke cikin suratul taghabun da Allah yake cewa ma asabakum min musibatin fabi ma fabi idnillah duk abin da ya sami ku na musiba to bisa kaddarawa ce ta Allah subhanahu ta'ala suka ce babu cin karo da wannan domin abin da zai sami ka na rashin lafiya a matsayin musiba to dan ma Allah ya yi ya rubuta cewa wannan abin sai ya faru da kai ta ba mun fahimta fa bi idnillah bi ma'ana bi qada'ihi wa qadarihi a kaddara ta Allah da hukuncin Allah Allah ya rubuta wannan abin zai same ka to amma abun galiban abun da ke jayo ita musibar Allah ce fabi ma kasabat aydikum dalilin sabon Allah subhanahu wataala ne abin da kuka aiwatar ne na sabo na zunubai to sai Allah ya dinga ya dinga jarraba ka dan Allah ya maka hannunka mai sanda jama'a mun fahimta sai Allah ce wa ya'fu an kathir ubangiji yana yabe da yawa Allah yana yafe wa mutane ababi da dama domin ba duk abin da za ka yi bane Allah yake kama kai maka asaba a kansa saboda da za a ce in aka yi wa Allah Allah zai kama mutum a kai to da ba abin da zai saura a duniya wani ya akhidu Allahu nasu bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba da Allah zai kama mutane ta abin da suke aiwatarwa na zinubai to da ba wata halitta da za ta saura a duniya da Allah zai dinga wa mutane azaba duk wanda ya rishi yi ma Allah ba daidai ba kasan dai Allah na da hanya da dama da zai iya azabtar da mutum kuma yi maka hukuba kuma in yaga dama nan take wannan abin ya zama tusilar mutuwarka da duk mutum ya zunubi Allah na na azabtar da shi masa azaba to dan Allah wa zai saura a duniya waye bai sabo akwai wanda a duniyar nan bai zunubi annabi ce dukkanin dan annabi Adam yana kuskure yana laifi amma mafi alkhairi shine wanda in yayi kuskure wato zai gano kuskuren sai ya gyara idan haka Allah ya fada cikin sifar bayinsa a Qur'ani Allah yake cewa idan suka aiwatar da abu tazakkaru idan masahum shaytan tazakkaru a shiku haka ayat take ba na'am wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله Allah ce da suka aiwatar da alfahasha ko suka zalunci kansu suka yi abin da Allah bai bukata sai su tuna Allah subhanahu wa ta'ala sai su nemi gafarar Allah sai Allah ya gafarta musu a shi kaga masu imani ma suna laifi iba wanda kai ka ce ka ga mutum ya ka ce hada ku ustazai ita su ustazai mala'iku ne a ustazan mala'iku ne kasan ba dama aka ce ustazu ko malami ko aran kai wani abu a cikin cikin al'umma na laifi kamar kai ba ka sabo to a duniya annabawa ne kadai ma'asumi amma duk wani mutum a duniya na sabo Allah ya sabo ne lafiya Allah ce wa ya'fu an kathir to Allah subhanahu wataala yana yafi yawa da cikin abu da suke aiwatarwa na na sabo Allah ya dace da mu da haka akwai ababe da dama suke samuwa na musiba mun riga muka ce musiba duk abin da zai zo wa mutum ya kutso sabanin dabi'a sannan musibin nan musiban nan fa a matsayin jarabawa ce na cikin suwar na musiba Allah ya kare mu da su akwai rashin lafiya a jiki Allah ya sanya wa mutum rashin lafiya rashin lafiya kuma kashi uku ne a jikin mutum akwai rashin lafiya na zuciya akwai rashin lafiya na dagangar jiki sannan kuma akwai rashin lafiya na ruhi akwai amrad aljasadiyya akwai amrad ruhiyya kuma akwai amrad qalbiyya rashin lafiya da zuciya irin girman kai ba rashin lafiya bane kyashin ni'imar da Allah ya wani wannan rashin lafiya ne hasara kenan ko duka wannan rashin lafiya ne sannan kuma rashin lafiya na jiki irin mutum ya kamu da zazzabi masassara irin a ce mutum na da diabetes na da tension Allah ya muna tsari da su eh ka san daɗi da aljanna wallahi babu mai diabetes ka sha sikari iya shan ka ka sha duk abin da kake sha baka kamuwa ba wani likita da zai auna ka bala tana ga kana diabetes eh ita aljanna kina ba wani likita da zai auna ka bala tana ga kana da diabetes zaka sha ji iya jin iya son ranka kuma ba abin da bai faru da kai Allah ya kai mu lafiya sannan kuma akwai rashin lafiya ruhiyya irin masul jinni a matsala ta ruhi duka wannan yana daga ciki in kuma irin rubisa rubisa da irin rashin lafiya na na hasla ta kawo shi wa rashin lafiya ne ruhiyya daga cikin suwar na masiba na masa'ib akwai qillatul amwal ka tadyiq fil arzaq wal khasaratu fi tijarat wal hariq alladhi yultabu kull shay'in wa nahwi dhalik karancin dukiya Allah yayi ka talaka ma shi ma musiba ce ba ga bane ka hito talaka shi ma shi ma wata musiba ce Allah mun tsari da tsohon najdun nan irin al'adan kuntatawa mutum musiba ce musiba ce irin asara a kasuwanci Allah ya jarrabe ka a kasuwanci kai asara shi ma musiba ce irin gobara ta samu mutum shi ma wannan musiba ce na daga cikin kuma har yau nau'i na musiba ko tsorakin musiba shi ne Allah ya tsora muku shugaba a zalin da gallaza muku a jagorantar da ku mutunan banza shi ma wannan musiba ce shugaba ne za a tsora muku amma baya tausaya muku didi da miskalar zarra wannan musiba ce sai dai masu hankali ke gano cewa wannan jarabawa ce daga cikin suwar na musiba akwai kangarewar ɗakodiya Allah ya tarri mutum da tangarewa ta ɗiya ko da ɗansa ya gagare sa ka yi ka yi ka yi ka yi kuma Allah fa yana yin haka ka ɗauki misalin annabin Allah annabi Nuhu ɗansa na cikinsa ɗansa da ya haifa bai imani da shi ba har ma lokacin da Allah ya saukar da wannan musiba ta game su ya ce ya bunayyar kan ma'ana yace qala sa'awi ila jabalin ya'sumuni min al-ma yace qala la asuma al-yawma ko min amri Allah dan sane wanda ya haifa kaga wannan musiba ce Allah ya jarrabi annabi Nuhu da ita cewa ga dan sa bai imani da shi ba haka wani lokaci akwai musiba kuma ta ta cikin iyali ta zamantakewar aure akwai wanda ga shi mutum salihu mutum nagartacce ga hazaka a karatu ga fa'inta amma sai Allah ya tarbe shi da musibar barmaci in ya shiga cikin gida in ya tuna ma zai shiga cikin gidan wala sai ga masa ya buga a sa akwai ruwa idan mutane haramu in dai babu ka ciki kai dai babu ka ciki amma akwai mazan da wallahi in ya tuna zai shiga cikin gida to tashin hankali ne saboda wata wata karamar fir'auna ce Allah ya bashi a cikin gida wallahi tana kasa masa aya a hannu kuma ba a kungiyar ba da ita bai dan yadda kwallon mangoro ya huta da da guda haka dai zai ta hakuri saboda Allah ya zo ya kaddara masa a wannan Allah ya samu ci jarabawa a rayuwa to kuma wani lokaci hatta damuwa ka shiga cikin wani yanayi na damuwa shi kashi musiba ce damuwa sau da damuwa ba tana halakar da mutum sosai shi yasa a yi daga cikin addu'a da manzan Allah su yake yayi yana rufin Allah Allah mai in ya'udu ka minan ajazi wal kasal har a zo da kuma kan alhammi wal hazan ko wal huzun damuwa na daga cikin musiba ce kai ko baka da ko a barka da damuwa kawai tunani shi kansa an bar an tara maka jidali yau shi ne ke sai da ce mutum a tansan ya wuce shi na yawan tunani Allah ya rufa muna asiri na daga cikin jarabawa ta musiba har yau shi ne mutum kana hadda tana zubewa mutum na hadda tana zubewa shi ma musiba ce kana hadda tana zubewa musiba ce ko kuma mutum a raba ka da abokanan nagari kamar Allah ya tarbe da duk abokanan ka mutanen banza ne duk ɗan hannu ne zama musiba ce ka sa akwai da shi ya tashi cikin miliyoyin da abokanansa kan gaba ɗaya babu nagari yana tsaka mai wuya shi ita wannan ma shi ma kansa musiba ce kuma daga cikin musiba Allah ya haranta maka yin aikin alkhairi misali kiga mutum gashi da kuɗi abinda ake cewa kudi amma da za a zo a yi wani aikin alkhairi wallahi ba a ma raɓa shi a ce yayi saboda an san bai yi kamar da ba akwai wasu 'yan kasuwa wasu masu kuri wallahi azin har 'yan bara ba sa raɓa su saboda su ba su bayarwa wannan musiba ce wannan ita kanta musiba ne a ce ɗan bara bai iya zawa ya ce a ba alaiha almajiri ai wannan ya sa kan kashi da cikin jarrabawa alaiki ba wanda zai iya raɓa saboda ka bayar Allah ya rufa mana asiri to malamai suka ce galiban ita musiba tana dogwa ne bisa dalilin sabon Allah subhanahu wataala sai dai ba dukkanin musibu bace take zamantowa sabon sabon Allah ke jayo ta ba kowace musiba bace ai dalilin sabon Allah yake sanya Allah ya sanya ka cikin wannan musiba dalilin suka ce annabawan Allah ya kaduka misali Allah ya jarrabe su akwai wanda sun yi rashin lafiya akwai wanda Allah ya haranta musu iya akwai wanda ka suka ga kowanne da irin yadda Allah ya jarrabe sa to su samu Allah suka yi annabawan Allah ittifaqan ba sa samun Allah subhanahu wataala amma sai Allah kuma ya jarrabe su yanzu misali irin irin annabi annabi ayyubu da Allah ya jarraba ya yi kusan shekara takwas yana fama da rashin lafiya wani laifi ma Allah har Allah ya jarrabe sa suka ce a'a su annabawan Allah Allah yana jarraba su ne saboda Allah subhanahu ta'ala ya daga darajarsu shi ne imani idan Allah ya jarrabe su to a matsayin dan Allah daga darajar shi Allah yana daga yana jarraba mutum mai imani saboda mutumin ya ƙara daraja da kima a wajen Allah subhanahu ta'ala kuma sunna ce ta Allah Allah ya fi jarraba bayansa ga nagartattu dibi hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi suke cewa mafiya yawan mutanen da Allah ya fi jarrabawa a rayuwa su ne annabawan Allah sun fi kowa shiga cikin wahalhalu annabawa sun fi kowa wahala sannan kuma inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum in Allah ya so mutum da alkhairi sai Allah ya jarrabe shi kasa akwai sai ce ni ni ko ciyan kai ba na yi to ai ba wani abin azo a gani bane Allah ya jarrabe ka da rashin lafiyar shi kansa wata jarrabawa ce da kake samun lada a kai dalili da misalin mai imani ba da kaya za ka soke sa kaya ka soke ka to wallahi abin a matsayin jaraba ce kuma sai Allah ya baka lada in har kana da imani kai ka to saman mashin kinka kai faci ka jayo shi kai zuha jarabawa ce sai Allah ya baka lada e ka zo saman mashin ya yi baci ka sauka ka ja shi ka yi tsuwa ka ji abin da wasu suke ji in dai har kana da imani a matsayin jaraba cikin wasu Allah ya baka lada jama'a mun fahimta Allah ya dace da to kai dace ta Allah sai Allah ya tarbi mutane wal nablu wallakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina hikimar dan Allah ya jarba dan Allah ya ga masu hakuri ne Allah ya sanya mu a cikin su sannan kuma eh ita ita jarabawa mai imani kafara ce mai imani in Allah ya jarrabe shi a matsayin kafara ne duk abin da ya same ka malam in dai Allah ya jarabe ka to Allah yana son ya karkare maka wani laifi ne da ka aiwatar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa ma min musibatin tusibul muslim illa kaffara Allah biha anha hatta ash-shawkatu yashaquha ba wani musulmi mai imani da Allah zai tarrabe shi wata musiba amma yayi hakuri in ya hakura da sharadin kai ka hakura ita da mun jarabawa in ta zo ana son ka fuskanci jarabawa da ababe kamar haka na farin ka sa a kanka haka Allah ya kaddara maka ma asabaka lam yakun li yukhti'aka abinda Allah ya rubuta maka ba zai kuranye maka ba duk abinda Allah ya kace ya same ka to duk yadda ka bi matakai na ka tsare wannan abin tunda Allah ya rubuta wannan abin sai ya faru gare ka jama'a mun fahimta abinda duk Allah ya rubuta maka to wannan abin sai ya faru da kai kuma ana son ka zamanto in jaraba ta zamanto ka haƙura e ka haƙura so ake ka haƙura yanzu kaga ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haƙuri yayi haƙuri Allah ya tarrabe ka da zama da kafare ai ma musiba ce haƙuri ne ko to shi manzon Allah ba da ka an jarrabe shi da kafare kuma aka jarrabe shi da masu imani kai ba da kafirin da musulman ba ka Allah shi haɗa ku da mutane ku yi rayuwa a ku jarabawa ne ana son ka haƙura a ciki saboda dole sai wani ya maka abin da zai sosa maka da rai amma abin da ake so shine ka kawo da kai kai haƙuri in ka haƙuri sai Allah ya baka lada daga cikin abin da Allah yake cewa yace wal nablu wal nakum bi shay'in min al khawf wal ju'i wa naqs min al amwali من الأموال من الأموال ولم من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين
الذين إذا أصابتهم أولئك أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة مم.
وأولئك هم المهتدون
Allah ya ce wala nabluwannahum bi shay'in min al-khawf za mu jarrabe su da tsoro wal ju'i da yuwa wa naqsif min al-amwal da kuma ragewa daga dukiya was samarat da ayan itace wal awal anfus da rayuka was samarat da ayan itace sai ce wa bashiris sabiri ya annabin Allah kai bishara wa masu hakuri ashe in Allah ya jarrabe ka so ake kai hakuri ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi cewa duk wanda Allah ya bai wadanda daya Allah ya karbe sa aka ba sa na biyu aka karba aka ba sa na uku aka karba yayi hakuri in Allah ya baka dan da Allah ya karbe sa sai ka hakura to Allah zai turo malaiku sai Allah ya ce bi bawa na yace duk wanda aka bai wadanda aka amshi da cikin son dan sai Allah ya amshi dan Allah zai turo mala'iku na musamman sai Allah ce ku je ku ji abin da bawa na zai faɗa idan ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha sai su su gaya wa Allah ga abinda wane ya faɗa sai Allah ya ce ku gina masa gida cikin aljanna kuma ku sanya masa suna baitul hamdi dalilin an baka kuma ka haƙura an karɓa to Allah ya bamu haƙuri a cikin jarabawa haka Allah ne yake cewa ma asabukum min musibatin وبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير الله يافي من abin da muka aiwatar na kurakurai Allah ya dace da mu duniya da alkiyama ya samu wani lafiya a wannan rayuwa ya ƙara alkhairi da albarka a zuriyar mu da karatun mu da ayyan Allah ya sanya mu wani lafiya a wannan duniya subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa salli allahumma wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh